أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلك والخاتم الما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abinda zamu karanta Allah ya muna muwafaqa da abinda zamu saurara muna nan cikin kitabu mawaqitis salati littafin da ke magana akan hukuntan sallah zamu shiga sabon babi na'am babu ma yukrahu min as-samari ba'da al-isha'i babu ma yukrahu min as-samari ba'da al-isha'i wannan babu yana magana akan abinda aka karhanta na hirar dare bayan an sallar isha'i hirar dare an karhanta yin hirar dare bayan sallar isha'i kaga ma din a iya fahimta shi babu ma yukrahu min as-samari to sai ma din ta zama masdariya shine sai zamo babu karahiyati samari ba'da al-isha'i sai ta zamo hakanan eh watan babi dake magana akan karhancin yin hira bayan sallar isha'i ko kuma ya zamo madin watan ta zamo mausuliya ya zan akwai wani abun da an ka keɓe ba kowace hira ba ce bayan sallar isha'i aka keɓe akwai dai wata hira wadda aka ƙi bayan sallar isha'i kaga sai ya zama mai ma'ana allazi ne ma yukrahu ai allazi yukrahu ba min as-samari ba'da al-isha'i abinda aka ƙi ai na hirar dare bayan sallar isha'i to wannan shine
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تظهر الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله بأقصى المدينة والشمس هية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر الإشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ين ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أهلنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة
to kafin wannan isnadin bai gabatar muku da as-samiru min as-samari ba wal jam'u as-sumaru was-samiru ha wana fi mawdi'il jam'i babu shi wannan nusa tana da shi ya ce asamiru minas samari wal jam'u as-summaru was samiru hahuna fi mawdi'il jam'i yace abinda ake nufi samiru mai hirar dare to an istiqaqi shi ne daga samaru hirar dare hira da daddare ta kace mai hirar dare tattaunawa tsakaninka da wani amma da daddare to sai a kira abin hirar dare samaru kenan waljam'u jam'in shi as-summaru masu hirar dare jam'in shi kenan ko wasamiru huna fi mawdi'il jam'i amma samiru anan yana da ma'anar jam'i samiru kaga kenan samiru yana da ma'ana biyu yakan zo samiru mufradi mai hirar dare daya kuma samiru masu hirar dare kuma jam'in kala biyu ne akwai samiru akwai summaru kaga jam'i biyu gare shi sannan kuma shi kanshi samirun yana da ma'ana biyu yakan zo da ma'anan mufradi samiru mai hirar dare mutum ɗaya kuma yakan zo samiru masu hirar dare ka ji ma'anar shi biyu kenan to kaga shi jam'i zai samu kala biyu kenan akwai samiru jam'i summaru kuma jam'i to shine imam bukhari ya gabatar da wannan tahlili na ishtiqaqi lugawi akan wannan lafazi na samaru wanda za a ji ko wanda ya buɗe tarjamar babin da shi kamar da ibn al-athir a cikin al-nihaya fi garibil hadisi wal athar ya zo ma da kalmar samara to a cikin ta sai kawo hadisin qaila yace fi hadisi qaila idza jaa zawjuha min as-samiri lafazin hadisi gini idza jaa zawjuha min as-samiri yace to as-samiru humul qaumul ladina yasmuruna bil-layl mutanen da ka hira da daddare su ake ce masamiru ayyata hadda suna suke hira alladhi ne yasmuruna bil layli masu hira da daddare ayyata hadda suna masu hira kenan as-samiru ismun lil jami'i samiru suna ne na jami'i kal baqir wal jami'i lil baqari wal jimal aka ce baqir da jamilu jam'i ne na baƙaru da kuma jimali yuƙalu samarar ƙaunu ya suruna fahim summarun wasaniyar kaji shi ma ya faɗi irin abin da imamul bukhari ya buɗe da shi haka ibn al-athir al-jazari shi ma buɗe da shi ya ce ana cewa samarar ƙaunu mutane sun yi hirar dare ma zai shi kenan mudari shi sai a ce ya sumuru ya sumuruna suna hirar dare fahim summarun kaga summarun jam'i ne ya ce wa samirun shi ma jam'i ne summarun da samirun duk jam'i ne kuma yadda zo samir kuma yadda mufrad wa minhu hadisu samar ba'da samari ba'da isha'i akwai hadisin samar ba'da isha'i wanda karatu ya kawo mana shi ne ibnu jazari dama ce yayi littafin shi akan annihaya fi garibil hadithi wal asr duk wata kalma baƙuwa da ta zo cikin hadisi sai ya zaƙalo ta ya ba ta ma'anarta da ishtiƙaƙin ta lugawi da ma'anarta da komi ɗinta haji to haka ya littafin shi kamar kamus annihaya fi garibil hadisi wal asr duk wata kalma da kake bida wata zo cikin hadisi to in garibi ya ce to ibn al-asir al-jazari cikin annihaya ya kawo mata ma'anarta da tahlilinta da bayaninta to shine kaga shi ma sai kawo sai yace wa min hadisu hadisu samar ba'da al-ishari ar-riwayatu bi fathil mim ayat riwaya ta bi fathil mim samaru firar dare min al-musamara wa huwa al-hadisu bil-layl wa rawahu ba'dhum bi sukun al-mim wasu kuma sashen malaman luga sun ruwaito shi ko malaman hadisi sun ruwaito da sukuni na mimi daurewa mimi a ce samru ba samaru ba samru waje alahul masdar sai san ya shi masdari samara yasmuru samran sai suka dauke shi masdari wa aslu samari to ita kanta kalmar ta samaru hirar dare ina ta samu asali aka ce ta samu asali daga launin farin wata farin wata launin farin wata sai aka ba hirar dare da ake yi a cikin farin wata sai aka ba sai aka ba ta sunan launin farin wata ita hirar da aka li'annahum kanu tahaddathuna fihi dan suna hira karkashin farin wata to sai aka ambaci wannan hirar samaru hira wadda ake yi a karkashin farin wata amma fasara sai a ce hirar dare kawai hirar dare don kaji sun ba farin wata sai da daddare to kaji dalili sama to shi ne waƙar ta kararra fil hadisi ya kararru a cikin hadisi to abinda ya ce wa jam'u as-sumaru wa samiru ha huna fi mawdi'il jam'i imam al-buhari ya ce samiru anan fi mawdi'il jam'i yana da ma'anar jam'i ne kamar yadda ibn al-asir al-jazari ya kawo ya ce samiru yakan zo da ma'anar jam'i to a nan sai ibn hajar ya ce to mannan magana ta imamu dokari ta rikitan rikitan wadda ta yi cewa wa samiru hauna ambaton samiru nan yana da ma'anar jam'i ya ce to ai ba ambaci samiru balle ha'a ishara zuwa ga wannan kalmar ya ce istishkala zalika la'annahu lam yataqaddam lis-samiri dhikrun fi tarjama domin cikin tarjama babu lafazin samiru amma akwai lafazin samaru don haka a ce kuma wasamiru hahuna to ya ce akwai rikitarwa watakila ko imamul bukhari na ishara ne zuwa ga zancen allah maɗaukakin sarki da yake cewa samiran tahjurun watakila shi yake nufi in ji alhafiz ibn hajar ya ce watakila shi ne imamul buhari yake nufi da ya ce hahuna wasamiru hahuna don inda an ba cikin magana shi babu samiru in ku aka ishara da abu abin da akwai an batun shi ya gabata shi yake ishara zuwa gare shi ya ce kama a ce alif lamin zalika likitabu to saboda haka wannan watakila ishara ne zuwa ga zancen allah samirar tahajirun shi kuma a ne ce kwata-kwata babu ishkali wadda ne ce kwata-kwata babu ishkali san babu ishkali ya ce cewa wata alilu da kauli ili an da wule mata kaddam lissamir dikirin fitar jama gairun wajen wai magana ibn hajar da ya ce an batun lafazin samiru bai gabata ba wannan magana kwata-kwata ba ta da fuska kwata-kwata ba ta da fuska kuma babu wani amfani cikin ambatonta ya ce wa zalika li annahu lamma zakar lafzar samar domin lokacin da ya ambaci lafazin samar huwa imma ismul imma masdar ko dai suna ne ko masdari ne kama zakarna ashara ila anna lafzar samir mushtaqqun min as-samar yana nufin dai samir an istiqaqi shi daga samar ne wa huwa murad min qawlihi as-samir min as-samar to summa ashara ila anna lafzar samir taratan yakunu mufradan wa yakunu jam'a samir yakan zo mufradi yakan zo jam'i shi abin da badruddin aini ya fahimta a cikin wannan maganar ta imamu bukhari don haka maganar cewa ishara ce zuwa ga waccan magana da aya ke cewa samir tajirun kwata-kwata ba shi ba ne ya dai maganganu waɗanda a hakikalin gaskiya an dawo maganar ibn hajar dai ta haikali saboda babu ba ambaci wannan ba kuma in ana nufin cewa samir na da ma'ana biyu samiru mufrad samiru jami to magana imam al-bukhari ba ta karanta da haka domin domin cewa ba a cewa wasamiru qawna sai dai wasamiru ya'ti mufradan wa jama'a to ita ibara wanda za ta fito karra a gane abin da ake nufi to amma dai wayannan takaddamomin da masu saba su kowa ya faɗi wato musamman da shi badruddin al-aini imamu ibn hajar ya faɗi to sai ya mai gyara ko da an karanta babu gyaran don gyaran bai da fuska to amma ku duk wannan bayanin ma babu shi ga taku nasa amma mutamun su akwai shi har gashi muna ta kaddama kai حدثنا مصدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الحجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة وأن الحديث إمام البخاري يتحدثنا مصدد مصدد بن مصرحد يا زن تدمون قال يتحدثنا يحيى يحيى زن تدمون قال حدثنا عوف يتي عوف يا زن تدمون يتي حدثنا أبو المنهال إن أنتنا وأن الحديث يا قباتا أتم باب وتنسل azhar babin sallar azhar na farawa daidai zawal can mutu shi to anan ne imam bukhari ya kawo wancan hadisi kaga ya sake karraruwa anan da aka yace abul minhali ya ce in dalaktu ma abi na tafi ni da mahaifina ila abi barzatul aslami watan zuwa ga abu barzatul aslami wanda muka kawo watan tarjamar shi abubar zatul aslami ne an tuna faƙala lahu abi sai babana ce da shi haddithna kaifa kana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam yusallil maktuba yace zantar da mu ka ba mu labari ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake salla ta farilla ya yake salla ta farilla ana abin da aka fahimta kaifa din nan yana tambaya akan wakuta ba kaifiyar ita hai'a ba don ba a ce a zahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu ba shi mai bayani ba kuma wasu salloli ya yi su da karatu bai ne wasu ya asirta duk ba shi ya yi ba amsar da ya bayar ita take nuna mi a fuskar tambayar amsar da ya bayar za a ji ba duk amsar da abubuwar zafin asali ya bayar yana magana ne akan wakutan sallar ba hai'a ta sallar ba kaifa kana sallallahu ta'ala sallam kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli maktuba qala sai abu barzat yace kana yusalli al-hajira wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu ash-shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana sallatar alhajira garji sallar da ake da rana wa hiya allati tad'una halula ita ce sallar da kuke kira salatul ula salatul ula ita ce sallar azhar to ita ce kuke ce ma salatul ula to manzo Allah yana sallatar ta yaushe sai ce hina kaga hina din nan ya baka amsa kaifa din tambaya ce akan lokaci tambaya kan lokaci saboda aka zo amsa sai aka bada amsa da hina lokacin da tadhhadu shamsu rana ta karkata daga tsakiya ta rabo tsakiya ta karkata daga tsakiya shine tadhhadu shamsu wa yusalli al-asr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar al-asr thumma yarji'u ahaduna ila ahlihi mun yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan mu zai sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ila ahalihi zuwa ga iyalan shi fi aqsal madinati can ƙarshen madina can ƙarshen madina washamsu hayyatun alhali lokacin rana tana raye lafiya lau ana nufin rana tana raye lafiya lau in an tuna malamai su yi bayanin menene ma'anar rana tana raye lafiya lau aka ce ma'anarsa rayuwar rana a same ta da zafi tana raye kenan rayuwar rana launin ta bai canza ba amma da zahinta ya dushe ta koma ba ta da zahi ta yi sanyi to ba rayuwarta ba ce ta ta san mafaduwa faduwar ta shi a mutuwarta to mi an rayuwarta a same ta da zahi a same ta da watan haske eh a same ta da haske launin ta bai canza ba amma da launin ta ya canza da zahinta ya yi sanyi to ta sa sama faduwa faduwar ta kuma shine mutuwarta kenan wa shamsu hayyatun ko da za a mutum zai koma ma iyalansa can a ƙuryen madina rana tana da sauran zafinta ta ji ɗaya kuma launin ta bai yi jajaja ba irin na ta sama faduwa to wannan shine lokacin da annabi sallallahu ta'ala sallam yake sallace la'asar wa nasitu ma qala fil maghribi sai na manta mi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi a cikin magriba in jiwa in ji abubar zatal aslam ya ce wani situ ma ƙala na mance mi abubar zatal aslami ya ce in jiwa ba ki faɗi wannan magana shi ne abul minhal abul minhal ba shi ne ya tafi ba tare da mahaifinsa zuwa abubar zatal aslami kuma shi ya roje daga abubarsa to abinda yake cewa ya manta mi abubarza ya ce akan magriba yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magriba qala wa kana yastahibbu an yukhira al-isha'a Abu Barzat al-Aslami yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana son ya jinkirta isha'i watan had dare da tura ba yakan yi ta wannan dare ba qala sai yace wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin yin bacci qabla hakan ayi isha'i wal hadisa ba'daha kuma yaki yana kyama yana kin ayi wata hira ba'daha bayan sallaci isha'i to wannan wal hadisa ba'daha kada amince shi addalilin mu akawo wannan hadisin gaba daya shi addalilin akawo hadisin gaba daya babu ma yukruhu min as-sabari ba'da al-isha'i dan wannan magana kadai aka kawo wannan hadisi kaga don haka hadisan bukhari sukan karraru saboda manuhohi dalilin da ya sa kawo hadisi kaza can ya kawo shi don a san yaushe ake sallar azhar ana sallar azhar bayan zawali to saboda haka ya kawo wannan hadisin a can wancan babi a nan kuma ya kawo shi don yin amfani da shi a san karhancin yin hira bayan an gama sallar isha to kaji dalili yace wa kana yakra wal hadith ba'daha wa kana yanfasilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ahaduna jalisahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana juyawa yanfatilu ma'ana yansarifu min salati al-ghadati yana juyawa daga sallar asuba dan akwai ma riwaya ba da ya kawo shi karar yansarifu yansarifu da yanfatilu ma'anar sa guda kuma akwai ma riwaya da ta zo yansarifu din aka kawo karara aka sarraha shi da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karewa yana juyawa daga sallar jijjigi ita ce sallar asuba hina ya arifu ahaduna jalisahu lokacin da ɗayan mu na iya ganewa a kusa da shi yana iya gane wane ne kusa da ni wane ne kusa da ni wa yaqra'u min as-sittin ila al-mi'a amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon karatun asuba yana karanta daga aya 60 zuwa sama daga aya 60 zuwa sama haddari annabi sallallahu alaihi yana karantawa na ayar qur'ani a cikin sallar asuba aka ce ya qara'u min as-60 ila al-mi'a ma'ana ba dole sai ya kai ɗarin ba daga 60 ya kai 65 70 75 80 85 90 har zuwa 100 shine ma'anar ila al-mi'a har zuwa 100 annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana karantawa kaga dukkan karatu wanda yake ba na sauri ba kwarai a karanta aya 60 zuwa 100 to ka gano gwargwadon lokacin da aka fara saman kuma ka ji lokacin da aka kare kaga daga nan ka gano gwargwadon lokacin da aka fara sallar nan an fara ta tun farko a bayan alfijir kaɗan don sai an bayan alfijir kaɗan za a iya samun waɗannan ayoyi karatu na natsuwa ba karatu na takarmuɗi ba karatu dai na nutsuwa a samu a karanta shi to sai an fara ita asubat da wuri mana bayan alfijir ya fito ba da jikiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara to lokacin za a samu karanta waɗannan ayoyi masu yawa babu samar fil fiqh wal khair ba'da al isha'i
حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراس علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال انس بن مالك انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شجر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نذرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا صلوا جمكم ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan hadisi abdullah ibn sabbah ya zantar da mu yace haddathana abu ali al-hanafi qala yace haddathana qurratu ibn khalid yace qurratu ibn khalid as-sudaisi ya zantar da mu qala yace intazarna al-hasan qurratu ibn khalid yace wata rana mun tajiran hasan al-basri kamar yadda in malaman hadisi sun ce sun idrakin hasan qala al-hasan to hasan al-basri suke nufi eh hasan al-basri suke nufi saboda ne saboda yawan maganganun shi a cikin hadisi ba wai la'akari da girman shi ba baya akwai hasan asif jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in magana girma ce sama yake da shi ba awo don sahabi ne shi kuma jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma suna la'akari ne da in ana magana fagen riwaya ba girma ba yasa haka yace wa rafa alaina muntajiran hasan al-bisri wa rafa alaina hatta qarumna min waqti qiyamihi har muka yi ta jiran shi muka yi ta jiran shi wa rafa alaina sai jinkiri alaina bai fito zuwa gare mu ba shine rafa alaina hatta qarumna min waqti qiyamihi har muka kai lokacin da an isa kowa a yi sallah a wace wasu kace shine qarumna min waqti qiyamihi wasu kace har muka kai lokacin da dabda ya lokacin shi na fara kiyamun laili ya yi shi ne ƙarubna min wakati kiyami don fassara shi da wannan faja'a sai can suna nan suna jiran hasan bisri su yi sallah faja'a sai gashi ya tau faƙala sai ce da ana jiranuna yana ɗan yankan hanzari yana ce da allah ku yi haƙuri jinkirin da kuka gani maƙwabtan nan namu haƙula'i waɗancan su ne suka gayyace mu kan wata ƙadiyya to da haka sai muka tafi can sun maƙal sai ya ce ƙala a nasu don su san jiran shi da suka yi jira ne mai tushe mai asali mai lada to sai kawo musu wata ƙadiyya da dalilin cewa wanga jiran nasu da suke yi mai asali ne mai dalili ne kuma mai lada sai ke ce musu ƙala a nasu ya ce a nasu ya ce nazarnan nabiya sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun taɓa dakace mun taɓa saurare mun taɓa jiran manzo Allah sallallahu ta'ala ya sallam shine da zarna ai bi ma na in ta zarna ne idan yaka zo na ya ya ka muku ibn malik ko eh to mun ba mu da ibn malik qala anas kan eh yace nazarnan nabiyya ai in ta zarnan nabiyya ke ma'ana in ta zarna gare shi mun saurari annabi sallallahu alaihi wasallam in ji anasu wata rana za ta lailatin wani dare hatta kana shaɗurun laili ya bulugu har ya kusa da rabin dare dare ya kusa ya raba faja'a sai can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa sallalana sai manzo Allah ya yi mana sallar isha'i thumma khadabana fa qala sai mana khutba fa qala manzo Allah ya ce ala ku saurara inna an-nasa qad sallau haqiqa mutane sun yi sallah haqiqa mutane sun yi sallah duk mutane sun yi sallar isha'i wanda ba su yi jira ba su kan sun yi sallar isha'i har sun tafi sun kwanta sun marakadu har sun tafi sun kwanta wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartum as-sala amma ku kuna nan kuna jira na sai na yato mu sallah to tudu bi gare ga ladan jira da kuma ladan sallah don haka yanzu wannan jiran da kuke yi duk matsayin sallah yake don haka wa'innakum lam tazalu fi salatin ba ku gushe ba kuna cikin sallah duk abin da ake rubuta ma mai sallah na lada da alfarma kuna cikinta da yadda ta Allah kuna cikinta man tazartumus salata matukar sallah kuke jira matukar sallah kuke jira in an tuna wannan hadisi ya gabata wannan maimaici eh قال الحسن سي حسن بسري يتي وان القوم لا يزالون بخير من تزروا الخير watan mutane ba su gushe ba bi khairin suna cikin alkhairi matuƙa alkhairi suke kira kaga kuma sai zo lafazi na umumi can maganar sallah ce to ma sai aka bude ta aka ce ba ma sallar kadai ba duk wani alkhairi da zarar yanzu misali wasu mutum biyu ne ba su ga maciji tsakani kuma addini ya tanadi a sulhunta tsakanin mu'minai biyu in ba ga maciji tsakanin musulmi biyu to a sulhunta su haka Allah tabaraka wa ta'ala ce to sai kai magana da wani dattijo akan ku zo ku sulhunta su sai ka taho kana jira nai to duk auren da kai kana jiran ya taho ku gudanar da sulhi tsakanin wasu mutum biyu to kaga cikin alkhairi me kuke jira kuna jiran lokaci yayi ku aiwatar da wannan alkhairi da Allah ya ce ayi nani na sasantawa kaga alkhairi shi wannan ba sallah bane amma kaga ya shigo cikin umumin alkhairi waf'alul khaira waf'alul khair sallan ma ta shigo komai na ibada ya shigo dukkan ayyukan alkhairi ba da ba sallan ba sun shigo ciki to watan mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi yadda Allah matukar sun jiraci alkhairi kaga jiran alkhairi alkhairi jiran alkhairi alkhairi kaga masu jiran waɗanda za su sulhunta din nan duk auren da za su ko mintocin da za su suna da ana rubuta musu ladar sasantawa kuma in sun sasanta din kuma kuma a rubuta musu ladar sasanta jiran kuma da suka yi shi ma yana da wannan lada qala qurra sai qurratu ibn khalid as-sudaisi yace huwa min hadisi anas annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zance na wa innal qauma la yazaluna bi khairin ana nufi ishara kace zuwa gare shi an gane huwa wannan zance na wa innal qauma la yazaluna bi khairin man tazarul khaira shi adda huwa min hadisi anas yana daga zancen anas ba zancen hasan al-basri bane hadisin anas ibn malik ne don haka qur'a shi qurratu ibn khalid yake tantancewa tsakanin maganganun a bambanta wanda magana ko da aka ce qala al-hasan ko da ce qala al-hasan to ba magana ba ta hasan al-basri bace shi ma ta magabacin shi ce anas ibn malik anin nabi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma anas ne amma dai abinda shi aini yace zahirin shi dai hadisin anas ne la min hadisin domin min لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصفه حسن البصري بينا قرربا da cewa daga manzo Allah ya jiyo innal qauma la yazaluna bi khairin man tazaru al khaira kuma bai lam yusarrih bi waslihi wala bi waslihi kuma bai wasli shi wata wata hanya yayi wasli shi ya ce ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka yanzu yana nan mawqufi mawqufiyar magana ce akan shi al-su'ud malikin din ba marfu'iya bace haka badruddin al-aini yace amma shi ya ce min hadisi anas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam